أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haduwa a wannan dare na laraba daren sha biyar ga watan biyar watan jimadal ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar a ci gaba da karatunmu na manzuman nuniya ta al'imam al-qahtani rahmatullahi ta'ala alai za mu tashi baiti na talatin da uku ƙalan nazimu rahimahullah قال الناظم رحمه الله ولا أتلون حروف وحيك في الدجى ولا أتلون حروف وحيك في الدجى ولا أحرقن بنوره شيطاني ولا أحرقن بنوره شيطاني أنت الذي يا رب قلت حروفه أنت الذي يا رب قلت حروفه ووصفته بالوعظ والتبيان ووصفته بالوعظ والتبيان ونظمته ببلاغة أزلية ونظمته ببلاغة أزلية تكييفها يخفى على الأذهان تكييفها يخفى على الأذهان وكتبت في اللوح الحفيظ حروفه وكتبت في اللوح الحفيظ حروفه من قبل خلق الخلق في أزمان من قبل خلق الخلق في أزمان فالله ربي لم يزل متكلما فالله ربي لم يزل متكلما حقا إذا ما شاء ذو إحسان حقا إذا ما شاء ذو إحسان نادى بصوت حين كلم عبده نادى بصوت حين كلم عبده موسى فأسمع فأسمعه بلا كتمان موسى فأسمعه بلا كتمان وكذا ينادي في القيامة ربنا وكذا ينادي في القيامة ربنا جهرا فيسمع صوته الثقلان جهرا فيسمع صوته الثقلان أن يا عبادي أنصتوا لي واسمعوا أي يا عبادي أنصتوا لي واسمعوا قول الإله المالك الديان قول الإله المالك الديان هذا حديث نبينا عن ربه هذا حديث نبينا عن ربه صدقا بلا كذب ولا بهتان صدقا بلا كذب ولا بهتان لسنا نشبه صوته بكلامنا لسنا نشبه صوته بكلامنا إذ ليس يدرك وصفه العي وصفه بعيان إذ ليس يدرك وصفه بعيان لا تحصر الأوهام مبلغ ذاته لا تحصر الأوهام مبلغ ذاته أبدا ولا يحويه قطر مكان أبدا ولا يحويه قطر مكان وهو المحيط بكل شيء علمه وهو المحيط بكل شيء علمه من غير إغفال ولا نسيان من غير إغفال ولا نسيان من ذا يكيف ذاته وصفاته من لا يكيف ذاته صفاته وهو القديم مكون الأكوان وهو القديم مكون الأكوان سبحانه ملكا على العرش استوى سبحانه ملكا على العرش استوى وحوى جميع الملك والسلطان وحوى جميع الملك والسلطان وكلامه القرآن أنزل آيه وكلامه القرآن أنزل آيه وحيا على المبعوث من أد من عدنان وحيا على المبعوث من عدنان صلى عليه الله خير صلاته صلى عليه الله خير صلاته ما لاح في فلكيهما القمران ما لاح في فلكيهما القمران وجاء بالقرآن من عند الذي وجاء بالقرآن من عند الذي لا تح لا تعتريه نوائب الحدثان لا تعتريه نوائب الحدثان تنزيل رب العالمين ووحيه تنزيل رب العالمين ووحيه بشهادة الأحبار والرهبان بشهادة الأحبار والرهبان طيب آه، wancan baitin na 33 jiya mun hada da shi ko wala atluwanna hurufa wahika fi duja wala uhriqanna bi nurihi shaytani أنت الذي يا ربي قلت حروفه ووصفته بالوعظ والتبيان وننزاء يا عنوان شوى عقيدة السلف في القرآن عقيدة السلف في القرآن عقيدة مقباتا دنغندا القرآن ميجرما كولين دمك أنبتا جيا مالا ياي تصدير مقدمة لأنبتا القرآن يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن إيه توسلي دا القرآن mai girma ko karatun shi da imanin shi da dukkan abubuwan da aka nema a gare shi dangane da alkur'ani shi baini wa bainaka hurmatul qur'an ishrah bihi sadri li ma'rifati huda wa asim bihi qalbi min ash-shaytan har zuwa ƙarshe kuma ya rufe wannan muqaddimar da zancen alqur'ani wala atlu wanna hurufa wahyika fi duja wala uhriqanna bi nurihi shaytan kuma zancen akidu da zai yi suna da yawa sai ya bude da na alqur'ani kaga ko ba komai wannan na nuna maka yanda malam ke girmama alqur'ani mai girma kaka sai ce anta allazi ya rabbi qulta hurufahu ya Allah kai ne wanda ka faɗa haruffa na alqur'ani mai girma alkur'ani da haruffa aka gina shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace duk wanda ya karanta harafi daya yana da lada goma ce la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harfun wa mimun harf wa ya'ni bil alif wal lam wal mim huna alif lam mim allati fi alquran idan فالقرآن حروف وكلمات حروف wa kalimat haruffa ne da kalmomi shi yasa ce qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada kaga al-qur'ani haruffa ne sannan aish kalimomi ne sannan ana jin su da da kunni kuma maganar Allah ce mala'ika jibril ya jiyo daga ubangiji ya isar da shi zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa al'imamu sajizi ya rubuta risala akan wato ya aika wa mutanen azubaid fi raddi ala munkiri alharf wa saut raddi akan masu inkarin alharfu wa saut daga cikin yan bid'a so don haka alkur'ani haruffa ne na ainihin wato abinda alkur'ani ya kunsa maganganu ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala an tallazi ya rabbi qulta hurufahu wa wasaftahu bil wa'zi wat tibyan kaga nan ya tabbatar da me da magana ta ubangiji da ya ce kulta ashe Allah yana magana za mu zo mu ji yakan yi magana da wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama da kuma wato ainihin usulubin da ya ga dama ko salon da ya ga dama da yaran da ya ga dama ya saukar da alkur'ani da bilisanin arabiyyin mubin sauran littattafan kuma ba da larabci aka saukar da su kuma shi ya sama'u jami'al aswat bi ikhtilafin lugati ala tafannunil hajat kamar yadda zai yi magana da kowa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama yace babu wani ɗaya daga cikin ku illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman ba wanda Allah ta'ala ba zai yi magana da shi ba ranar alkiyama kuma babu wani tafe ta ba mai fassara a tsakani duk yaran da kake ji Allah zai ma magana kuma ka ji ka fahimta an fahimci wannan su da haka anta allazi ya rabbi qulta hurufahu wa wasaftahu kuma ka siffanta alqur'ani bil wa'zi da cewa wa'azi ne shi yace wa mau'izatan lil muttaqin yace wa jaa ainihin wato wa ja'aka fi hadhihi al haqq wa mau'izatun wa dhikra lil mu'minin cikin suratul qasas sannan ka siffanta shi da attibiyan qur'ani mai bayani wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin akan nan wala qad anzalna ilaykum ayatin mubayyinat mubayyinatin wa mathalan min alladhina khalu min qablikum wa maw'izatan lil muttaqin daka alqur'ani bayani ne da wa'azi da ainihin bayani akan komi da ɗan adam ko mace da musulmi yake bukata wa nazamtahu bi balaghatin azaliyatin ya ubangiji kai ka tsara alqur'ani da wata irin hikima balaga azaliya wadda ba ta da farko tunda maganar Allah ce kaga ita ba ba ta da ba ta da farko aka ce wannan abun azali ne yani la bidaya lahu akan ce azaliyun abadiyun yani la bidayata lahu wala nihaya so ka tsara ayoyin alkur'ani da balaga wadda take azaliya to sai dai a ce nazm wasu daga cikin salaf suna ganin bai tabbata ba cewa Allah ya ambaci cewa ya nazzama alkur'ani duk da a zahiri in ka kalli alkur'ani ba wani tsari da ya fi na alkur'ani to amma nazm din kar wani ya dauka wato ainihin bamban wato annazum wanda yake kishiyantan nasir kamar waƙe kenan ya kan ce manzum da mansur kaga wannan wato littafin namu manzuma ce ko tunda a waƙe malam yake bayani shi ko alqur'ani Allah ta'ala ya kore cewa waƙe ne shi wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu shi yasa wasu suke ganin da ya ce ainihin wato qulta ko ya ce takallamta ko ya ce naɗaƙta duk da shi ma ainihin an nutuku fihi ma fihi almuhim dai ba abin da yake nufi waƙe ba amma dai alƙur'ani Allah ya tsara shi da balaga da hikima azaliya wadda take ta dindindin ba ta da farko takyifuha yakhfa ala al-azhani kaifanta sanin yanda hakikanin yanda balagar da hikimar alkur'ani take yana boyuwa akan kwakwale da tunanin al'umma amma ba ana nufin ba a gane shi ba a'a bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma wama ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun ko kafiru illa adh-dhalimun sannan yace wa ma ya'qiluha illa إلا العالمون أشياء أنا فهمت من القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر الألباب ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بأنا نفهم بقى فهمت بأنا فهمتش من يريد الله به خيرا يفقه في الدين وأكبر فقه هو فقه الكتاب ثم السنة تأتي بعده نبيهما عبد الله بن عباس الدعاء اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يعني تأويل القرآن وكتبت في اللوح الحفيظ حروفه كاربو تحرفا القرآن تكن اللوح المحفوظ من قبل خلق الخلق في أزمان تنكافن أهل التهلتو أتكن سوان زامن الدنيا kaga wa katabta ya tabbata cikin ah, aikin Allah Allah ta'ala yakan yi rubutu kamar da ya ce wa katabna lahum fiha annan nafsa bin nafsi wal ayna bil ayn kaga Allah ya- yana ne yana rubutu hakan nan annabi Adam lokacin da suka yi muhajat tsakanin shi da annabi Musa ce kai ne wanda Allah ya rubuta maka at-taura da hannun shi da hannun Allah mai albarka ya rubuta at-taura kaga yana rubutawa to kai ka rubuta haruffan alqur'ani a cikin al-lawhil mahfuz al-lawh al-mahfuz qur'ani yana cikin al-lawhil mahfuz kamar yadda Allah ta'ala ya ce innahu laqur bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz في لوح محفوظ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون أنغانيكو من قبل خلق الخلق تنكافن أهل التهالت وقرآني كتابة تندشي القرآني ونبنغري نينا أبندك تكين اللوح المحفوظ dan shi lauhul mahfuz ya tattaro komai shi yasa Allah ya kira shi ummul kitab kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul ra'd yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab shine Allahul mahfuz wanda a cikin shi komi yana rubuce duk abin da zai kai ya kawo shi yasa ya ce min qabli khalqil khalqi fi azman duk wata kaddara shar'iyya da kauniyya Allah ya sa alƙalami ya rubuta a jikin Allahul mahfuz wanda ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce awwalu ma khalaqa Allahu al-qalama faqala lahu اكتب قال ماذا اكتب قال اكتب مقادير كل شيء الى ان تقوم الساعه كربوت duk abin da zai faru har har alkiyama ta tsaya nabi da ya mi'raji yace sai da ya ji karar alkalamin kaddara yana rubutu a lauhil mahfuz an fahimci wannan zakka kuma annabi ya bayyana cewa an kaddara duk abin da zai faru wanda ciki hadda alkur'anin da za a saukar kafin a halicci halittu da shekara dubu hamsin shi ne ce min qabli khalqil khalqi fi azmani khamsina alfi sana fallahu rabbi lam yazal mutakallima Allah subhanahu wa ta'ala bai gushe ba yana magana haqqan idza ma sha'a zu ihsani maganan nan tashi ta gaskiya da gaske yake yin ta wato ba wani tawili bane hakika ce idan ya ga damar yin maganan zu ihsani wanda shi Allah ta'ala ma'abocin kyautatawa ne to kaga cewa fallahu rabbi lam yazal mutakallima ah, kore ma- tashbihi ne a cikin sifar Allah ta'ala ta alkalam saboda me saboda shi dan adam yana magana amma magana ta dan adam haditha ce eh sabaqatha aw sabaqaha al-hidthan da babu baka magana saboda da babu kai kuma su sifofi suna bin that kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah cikin Aqidat Tadmuriyya yace al-kalamu fi sifati kal kalami fi that magana akan sifa to kamar magana akan zati tunda dan adam shi asali da babu shi aka yi shi har labarin halittar farko ta annabi Adam an ba mu a Qur'ani su kala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa wa laqad khalaqna al insana min salsalin min hama'in masnun kaga dan adam yana da farko to duk wata sifa da duk wani aiki da duk wani motsin dan adam shi ma yana da farko kuma yana da ƙarshe a wannan rayuwa ta duniya to shi ko ubangiji ba shi da farko huwal awwal wal akhiru wal zahir wal batin nabi yace al awwal alladhi laysa qablahu shay shine na farkon da babu komai kafin shi kaudan da ah, shi al qahtani ya ya abbara da cewa ah, huwal awwal al mubdi bi ghairi bidayatin wal akhir al mufni wa laysa bi fani Allah shine na farkon da ke fararwa da ba ta da farko kuma shine na ƙarshe da ke ƙararwa shi kuma ba shi da ƙarshe na fata an gane wani so don haka a cewar shi fallahu rabbi lam yazal mutakalliman lam yazal kaga daga azali tun azal wato tun ba tun kafin komi kuma koman da ba ta da farko to Allah yana magana kenan in aka kalli wannan kenan sai ya zama alkalamu sifa ce zatiya sifa ce ta zati kaga sifa ta zati ba ta da ba ta da farko da ya ce haƙƙan idza ma sha'a idan ya ga dama yana maganar shi kuma wannan ya nuna alkalam sifa ce fi'liya to cikin sifofi akwai wanda suke shiga cikin babi biyu as-sifatu adh-dhatiyya was-sifat eh aha was-sifatu al-fi'liyya sifa ta zati an ce sifa ta zati sifar da ke tare da ubangiji subhanahu wata'ala ko da yaushe to kaga al-kalam sifa ce ta zati tunda yace lam yazal mutakallima bai gushe ba yana magana saboda me alkalam kamar yadda masu hikima suka ce magana kamala ce ko ba haka ba magana kamala ce walillahi almathalul a'la a ce ga 'yan mata guda biyu mustawarsu ɗaya a komi a iliminsu da tsoron allansu da kyawunsu da ainihin darajarsu da yankin da suka fito komi nasu ɗaya ne amma wannan tana magana wannan kuma kharsa'u ce bibiya ce ba ta magana eh walan kamalo ce zaka zaba eh me magana zaka zaba saboda me tafi kamala ko ba haka ba kenan magana kamala ce ko to shi kuma Allah subhanahu wata'ala shi kammalalle ne ta kowane bangare kai kamalar kamata ɗan adam tana da na ƙasa ko ba haka ba shi ko Allah duk wata sifa ta kamala to shi ya fi cancanta da ita da irin wato ainihin ma'anar da ɗan adam ma ba zai iya hankalto ta ba sai dai abin da yake iya sani kawai to tunda ko magana sifa ce ta mi ta kamala kuma Allah ya tabbatar ma kanshi yana magana to nan maganar tashi dole ka ɗauke ta a matsayin sifa ce azaliya zatiya so da idan aka ce ba ta zati ba ne kenan za ka tabbatar mata da hidisan za ka ƙaga mata cewa daga baya ne kenan da baya magana kenan hakan zai bayi zuwa ga ya lizumta a zancenka zai lizumta cewa kenan da wato bai gama kammaluwa ba daga baya ya kammala ka ko la yaqulu bi hadha aqilun fadlan an alimin aw yani muttaqi an gane ko haka sifa ce ta zati sannan sifa ce ta mashi'a ta ganin dama shi yasa ce idza ma sha'a yasa in ya ga dama sai yayi magana da wasu ya bar wasu wanda cikin manzanni ya keɓance annabi Musa da cewa shi kalimur rahman wa kallama Allahu Musa taklima Allah yayi magana da annabi Musa amma yayi magana da annabi Ibrahim shi ma yayi magana da annabi Adam ya yi magana da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wasallama sannan zai yi magana da annabi Isa ranar gobe alkiyama wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummiya ilahayn min dunillah zai yi magana da dukkan halittu gabaki daya ranar da Allah zai yi kira ya ce ma za ajabtumul mursalin ko ba haka ba zai magana da annabawa ce ma za ujibtum kaga duka idza ma sha'a in ya ga dama zai yi ainihin wato magana zu ihsani nada bi sautin hina kallama abdahu Musa fa asma'ahu bila kitman Allah ya kira annabi Musa da sauti tunda da ba sauti da annabi Musa ba zai me ba ba zai ji ba hina kallama abdahu Musa lokacin da ya magana da bawan shi annabi Musa fa asma'ahu Allah ya jiyar da annabi Musa maganarsa bila kitmani ba wani ɓoyewa ɓaro-ɓaro ya ji magana shi yasa ce falamma ataha nudiya ya Musa sai aka kira shi kaga annida'u dole sai da sauti zaka ji me zaka ji kira shi yasa ma a wani gurin yace walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik cikin a'raf ko wani daga cikin 'yan bidi'a ya samu abu amur ibn al'ala wanda yana cikin marwaita ƙurra saba'a abu amur ya kai kira a shigo na cikin ƙurra to ahalis sunna ne ce wani ɗan bidi'a daga cikin mu'tazilawa ya ce mishi wai wannan ayar wa kallama allahu musa taklima me yasa allahu ba za mu mai da shi mansubi ba kawai a tubure mu ce kai wa kallama Allah yake dan me ba za mu karanta shi haka madadin wa kallama Allah kaga Allah shine fa'il kenan Allah ne ya magana su kuma mu'tazilawa suna kore ma Allah sifa ta magana yace to dan me ba za mu mai da shi wa kallama Allah Musa ta kalima ba sai ya zama Musa ne yayi magana dama abu ne tabi'i dan adam zai yi magana sai ce mai to ga kaddarawa hab anni sallamtu laka kaddarama na sallama maka an mai da shi fataha duk wannan a taslimul jadali ne ko ba zai yiwu ba yace mu je a cewa za a karanta da fataha to ya zakai da wa kallamahu rabbuhu shi ba zai canzu ba duk nahawunka duk lugarka duk wane ne ɗinka ba za ka iya canza shi ba wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk dan can wa kallama Allah Musa taklima ko to nan wa kallamahu rabbuhu ba zai yiwu a ce wa kallamahu rabbahu ba inda babu ha'un ɗin can sai a ce wa kallama rabbahu amma wa kallamahu kuma rabbahu an yi gwaranci shi kuma bilisanin arabiyyin mubin aka saukar da ƙura'an shi kenan sai ya rikici fa buhi tallabi jadala ce to tashi ka ba mutane gudu ina fata an gane ana yin taslimul jadal dan ka ji daɗin kama wuyan mutum ka ji daɗin kama makasar shi in ka kawo dama ai hujja karama kake fara kawowa in ya ɗan yi dabur dabur sai ka ce to mu je a haka to ya za ka yi da kaza kamar annabi ibrahim ko ya ce rabbi alladhi yuhyi wa yumit ai kashewa za iya cewa wani ya kashe mutum da aka shi ma namrud ya ce ana uhyi wa umit kira wani ya kashe shi wani wanda an yanke mai hukuncin kisa ya ce je ka an kyale ka na raya shi akai dariya kya kya kya kya da yan giya ne ka kafirai a gurin kaga wannan ya kawo mishi hujjar mu wadda take akwai babban ta a sama kunnuwan ne aka sai ya ce mishi to fa inna allaha ya'ti bi shamsi min al-mashriq fa'ati biha min al-maghrib ubangiji na yana zuwa da rana ta gabas gobe mu ga taka ta fito ta yamma fa buhital ladhi kafara sai ya daburce a to ai mu da yake halittar ta mu banda su rana wani ya fara kama aka ji akai ka tuba ka huta nada bi sautin hina kallama abdahu musa fa asma'ahu bila kitmani cewa bi saut za ka iya ce wato wani zai iya ce maka a ina ne aka ce Allah yana da sauti amsar shi ne shi sauti mafuhum ne ko tunda da abin da aka ji shi ya zama me ya zama sauti ya zama so da abin da aka ji shi da kunni to sauti to annabi Musa ya ji maganar da Allah ya mishi kenan da sauti ya da sauti ne abin da yasa salaf suke cewa bi sauti ba don su kawo wani abu wanda bai zo a sunna ba ne sai don su kore wata shubuha da 'yan bidi'a suke kawo mu kiyaye wani abu yanzu matsalar alkur'anu kalamullah ghairu makhluk cewa ghairu makhluk bai zo a nasi ba babu nassin da ya kawo qur'ani ghairu makhluk amma me yasa ake kawo shi saboda raddi akan shubuha ta 'yan bidi'a abu ne dama sananne abu ne wanda yake sanan baka da bukatar sai ka samu dalili akan shi tunda me ka san halitta daban maganar Allah daban daga sanda ka ce alkur'ani maganar Allah ne cikin dunkulallen sakon da ka tura to akwai cewa ba halitta ba tunda me maganar Allah sifar Allah ce ita ko sifar Allah azaliya ce abadiya kamar yadda muka faɗa ɗazu daga ibnu taymiya cewa alkalamu fi as-sifat kal kalamu fi dhat tunda zatin Allah bai da farko ko bai da ƙarshe ba za a taɓa cewa ga lokacin da aka yi babu Allah ko ga lokacin da za a yi babu Allah subhanallah to hakan nan sifofin Ubangiji. To tun da ko Allah ya tabbatar da cewa yana magana, ya tabbatar alkur'ani magana shi ce, wa in ahadun minal mushriki na stajaraka fa ajirhu hatta ya sama'a kalam Allah wa ya'ani bi kalamihi alkur'an. Ko? To tun da ko alkur'ani maganar Allah ne sai wani ya zo ya ce a ƙur'ani halitta ne sai ka ce a'a Ƙur'ani maganar Allah ne ba halitta ba ne, cewarka maganar Allah ne ka tabbatar da abin da Allah ya tabbatar, cewarka ba halitta ba ne ka ƙaryata wancan da ya yi ƙur'ani shari, da ya yi ƙur'ani ƙarya da ƙazafi. To hakan nan da aka ce bi sautin raddi ne akan wasu daga cikin ‘yan bidi'a na maturudiyya da wasu daga cikin karramiya da wasu daga cikin asha'ira wanda iyayensu mu'tazilawa da jahamiyawa suka ɗaura su akan cewa alkur'ani Allah baya magana su a gurin jahamiyawa da mu'tazilawa su kuma asha'ira sun ɗan fi su dama dama da su maturudiya da sau sun ɗan fi su dama dama iska ce to kai gaskiya ba za mu iya cewa Allah baya magana ba tun da gashi dai ya ce wa kallama Allahu Musa taklima gashi ya ce wa iz qala rabbuka lil mala'ikati isjudu li yayi magana da mala'iku yayi magana da annabawa yayi magana da to amma in muka ce Allah yana magana su da yake suna da ragaggen hankali a sha'ira ragaggen hankali gare su in muka ce Allah yana magana ai mun kamanta shi da Zaidu ko Bakr ko Amru daga cikin mutane masu magana da kai suka ce yana magana amma maganar Allah ba ba sauti dan an ce tana da sauti kamar an kwatanta ta da da maganar mutane an gane ko iska ce to magana ce wata wadda ta kasance a maganar kintsama mutum Allah yake ya kintsama jibrilu alqur'ani sai jibrilu ya faɗa da maganar shi la la la la Allah ya furta ya ambaci alqur'ani malaika jibrilu ya ji dan haka kenan dole sai a ce a'a da sauti ne tunda sautin ne ya kai malaika jibrilu sako ina fata an gane maganar da Allah ya da annabi Musa sautin ne ya kai mawa annabi Musa saƙo. Wasu suka ce a alƙur'ani ibaratun ne an kalamillah ko hikayatun an kalamillah za mu zo mu ji ya ce man kala fihi ibaratun wa hikayatun fagadan yujarra'u min hamimin ani man kala inna hurufahu makhluqatun fal'anhu thumma hajurhu kulla awani لا تلق مبتدعا ولا متزندقا إلا بعبسة مالك الغضبان هم فهمت أنه دهك نادى بصوت حين كلم عبده موسى فأسمعه بلا كتمان وكذا ينادي في القيامة ربنا جهرا فيسمع صوته الثقلان هكا نوم أبنجي تلك ينانون مشيئة شبور مغانا زي كرا رانا قوباء القيامة zai yi kira Ubangijinmu jaharan wanda a bayyane zai yi wannan kiran, fa yasma'u sautahu athakalani, sai ainihin athakalani afuwan cewa saut a nan ko na abun ya tabbata Allah ta'ala ya ce za a ji sautin shi, annabi ya ce za a ji sautin Allah subhanahu wa ta'ala, kaga amma ƙara samun haske ko, tunda akwai hadisi daidai nan gurin na tuno shi, da ya ce an ya ibadi an situli wasma'u فيسمع صوته الثقلان الثقلان الجن والإنس كو سيتي أن يا عبادي أن تفسيرية صوت ما أنشي شيني يا كوباينا وانا تفسيري با هكا يزو أنسيبا أنصتولي كسورا راميني واسمعوا كما كسورارا قول الإله المالك الديان magana ta abun bautan nan mai mulki addayyan wanda yake mai hisabi mai sakamako shine addayyan ya tabbata cikin sunayen ubangiji Imam al-Bukhari ya ambaci wani hadisi daga Jabiru ibn Abdullah daga ainihin wato Abdullah ibn Unais sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa wato ainihin yahshurullahu al-ibada fayunadihim bi sautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba Allah ta'ala zai kira bayin shi ranar alkiyama da sautin da wanda yake nesa zai ji sautin kamar yadda wanda yake kusa zai ji sautin kaga daga nan ma ya nuna da bambanci tsakanin maganar ubangiji da tawa da ta halittu tunda sautin dan adam yana da haddi na masafa yana da haddi na tazara daga inda za iya jiyo sautin ka da inda ba za iya jiyowa ba to ranar alkiyama duk da an tara na farko da ƙarshe mutane da aljanu mala'iku da kowa da dabbobi da komi kaga taro ne wanda baka iya sawwara shi amma in Allah ya magana yanda na kusa zai ji haka na nesa zai ji sai ya ce anal maliku anad dayyan ni ne mai mulki ni ne mai hisabi wannan hadisi al-bukhari ya ambace shi da sigatu tamrid mu'allaqan bi sigati tamrid yace wa yuzkaru an jabirin an abdullah bin unais amma al-imam al-hakim ya ya kawo shi mausul a cikin mustadrak din shi kuma ya inganta shi hakan nan az-zahabi da yazo mashi ta'qibi yace ya wafaka mashi wa sahahu al-hakim wa wafaqahu az-zahabi hakan al-bukhari ya kawo shi cikin khalqu af'al al-ibad ya kawo shi a cikin al-adab al-mufrad hakan nan Imam Tabarani ya fitar da shi a cikin Al-Mu'jam Al-Kabir hakan nan Ibn Abdul Bar ya fitar da shi cikin Jami'u Bayan al-Ilm wa Fadlihi Sheikh Al-Albani cikin Sahih at-Targhib yace hasanun li ghairihi hadisi ne hasan li ghairihi haka ya tabbata kenan Allah zai yi kira ranar alkiyama yace ana dayyan ana al-maliku ana ad-dayyan to cewar shi an ya ibadi an situli wasma'u ce ya ku bayi na ku saurara min kuma ku ji abin da zan kira bayi za su saurara ranar gobe alkiyama wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa duk wani sauti zai yi shiru saboda jiran mai Allah zai ce a cikin suratul nabai Allah ya bayyana har mala'iku eh yawma yaqumur ruhu wal mala'ikatu saffa لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب سيبا أن لا يمس إذن سننسي مغانا هذا حديث نبينا عن ربه شنو حديث تندمك أنبتا wannan hadisin annabin mu ne ya ruwaito daga ubangijinsa sidqan bila kadhibin wala buhtan gaskiya ne babu ƙarya babu kirkira dan annabi baya kirkiro wani abu shi yasa ma Allah subhanahu wataala ya ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma eh la qata'na minhu al-wajh ce ba da annabi zai kirkiro wani abu duk da Allah ya kiyaye shi amma ga kaddarawa da zai kirkiro wani abu da a ƙara tabbatar da cewa daga Allah ya zo da shi yace to zamu damke shi da daman mu sannan zamu yanke mishi lakashi ko kuma jijiyar wuyan shi لسنا نشبه صوته بكلامنا إذ ليس يدرك وصفه بعيان أو بعيان yace lasna nushabbihu sautahu duk da fa mun tabbatar da Allah yana magana ko to fa karka dauka mun ce irin maganar da wana ko wance daga cikin mutane ko wata halitta suke yi ba ma kamanta maganar Allah eh bi kalamina da maganar mu ba ma kamanta sautin Allah ko da muka ce bi sautin ba muna nufin irin sautin ɗan adam ba wanda kai yanzu in zaka faɗi sad tana da mafita kha tana da mafita ha tana da ma akwai makarijul huruf ko a guda goma sha bakwai ɗin nan kowane harafi yana da lungun da yake fitowa daga gare shi مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر فألف الجوف وأختها وهي حروف مد الهواء تنتهي gashi nan ya ta lissafo su wasu daga can gefen haƙori wasu daga saman hank saman rufin baki wani daga tsakanin haƙora wani daga makogoro wani daga kirji wani daga kaza wani daga kaza to haka sautinka yake kai ɗan adam to shi na ubangiji baka sanya yake ba amma dai sauti ne da ake ji a fahimta sai ka tsaya iyanan shine dalili ya kawo maka shi yasa sai ce lasna nushabbihu sautahu bi kalamina saboda me iz laysa yudraku wasfuhu bi'yan domin ba a iya riskar sifar yanda maganar Allah ta'ala take ko sifar shi take da, da, idanu domin la tudriku al absar wa huwa yudriku al absar baka ganshi ba balle ka sanya ya yake magana amma yana magana i yana magana saboda me saboda shi ya ambaci cewa yana da yana magana zaka tabbatar mai abin da ya tabbatar wa kansa san zaka kore mushi tashbihi da ta'tili da takyifi da ainihin ta'wili saboda me so laisa ka mithlihi shay huwa samiul basir da kace Allah yana magana amma ba irin magana ta ko taka ko ta kowa ba so da shi sama da kowa yake da ka sifar shi ta ku ta kowa shi wallahi almathalu al'ala ko da a cikin mutane akwai akwai bambanci tsakanin maganar wani da tawani yanda maganar shugaba za ta yi tasiri ba haka tawa za ta yi tasiri ba yanda maganar uba za ta yi tasiri akan ɗan shi ba haka ta wani abokin shi za ta yi tasiri ba maganar malami tana da bambanci da ta jahili a gurin ƙarfinta da mahimmancinta to kuma ina ga ubangiji subhanahu wa ta'ala mafhum aiwa kaga nan ya kore tashbihi ko lasna nushabbihu to dukkan sifa ta ubangiji sai ka kore mata abu hudu ba za ka shabbaha ta da ta halitta ba kamar yadda karramiya suke yi mabiyan muhammad bin karram abu abdullah suna kamanta maganar allah ko sifar allah da ta halittu hakan nan wasu daga cikin 'yan shi'a suna kamanta magana sifar Allah da ta halittu san zaka kore ma Allah ta'abili shine korewa kamar yadda jahamiya suke mu'attila Allah ce yayi magana suka ce baya magana yana sama suka ce baya sama yana da hannu suka ce bai da hannu ka kai tsaye sun me sun ƙaryata Allah subhanahu wataala da haka da daman malamai sun kafirta jahamiya shi kan shi mai gidan nasu balaraban kauye ya fara kafurta shi ko ala inna jahman kafirun bana kufruhu wa man qala yawman qawla jahmin fakar zamu zo mu bayani kan haka an fahimta ko kinan kore ta'dil sannan ka kore takyif takyif shine kaka wanda shi ma karamiya na yin shi yaya Allah yayi kaza shine al-Imam Malik ya fushi da aka tambaye shi kai fastawa ya Allah ya daidaita sama al-arshi ce alkaifu ma'alum ainihin alistuwa'u ma'alum walkaifu majhul wasu'alu anhu bid'a wal imanu bihi wajib wasu'alu anhu bid'a wa ma araka illa rajulan mubtadi'a daga baka tambayan yaya mu rike ka'ida guda biyu a cikin sifat ba a tambaya da kaifa a cikin af'al ba a tambaya da lima lima da kaifa ita take halaka mutane lima dammi kaifa kaka Allah ce ya daidaita sama al'arshi ba ruwanka yaya ya daidaita bai bautar da kai da sanin haka ba. Allah ce yana da hannu baka tambaye yaya hannun Allah yake bai bautar da kai da sanin haka ba amma yana da hannu haqiqatan ya daidaita sama al'arshi haqiqatan yaya ya daidaita bi kulli tafsil ina la tudriku la tudriku al-absar wa yudriku al-absar ba a ganshi ba balle a baka labari baka ganshi ba balle ka karas laysa kamithlihi shay' an fahimta ko sannan a cikin ayyukan Allah baka tambaya lima nisa Allah ya halicci sauro ne ba a ma Allah wannan shishige la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun ce oi me yasa ni nazo a talaka ne duniyar nan me yasa ban da lafiya kullun ciwo kullun kaza zaka halaka ka rungumi kaddara kawai an fahimta ko aiwa fi sifat la yus'alu bi kayf وفي الأفعال لا يسأل بلما سيتي لا تحصر الأوهام مبلغ ذاته تنانك باسا إيا كجدجي مبلغ ذاته وتمتكر كو حقيقة ذات أبنجز كسنيا ذات الله يكي sai dai ka san wasu sifofi da aka baka labari da gwargwadon yanda labarin ya zo maka abadan har abada tunanuka ba sa kiyaye wato haƙiƙanin zatin Allah, wala ya hawihi kuturu makani, yanki na wani guri baya ƙumsar Allah ƙunsa, nan ce abu ya ƙunsa abu, kaga ya shiga cikin shi ke. To wannan maganar, wasu malai suna ganin akwai wani nau'i na iskali cikinta, saboda mi, so da ‘yan bidi'a suna faɗin haka, suna cewa Allah ba a mai makani, ko kuna ji ai suna cewa haka. A sha'ariya suka ce Allah baya ko ina, su kuma hululiya da suka ce Allah yana ko'ina. Masu cewa Allah yana ko'ina wannan kafirai ne masu ganin cewa da Allah da halittu suna haɗewa da juna. Hululiya kenan, su Ibn Arabi, su ainihin wato Alfarabi, su Ibn Sina da sauransu. Alhakami cikin wato ainihin cikin kasidar shi da ya yi mai suna mai take da suna mai ce alfarida ke cewa bayan ya gama bayani kan kore makan shi jahamiyanci ash'ariyanci da sauransu sai ce kalla walastu bi بناصبيا ضد ذلك بل حب الصحابة ثم الآل نعتقد وما أرسط ولا طوسي أئمتنا ولا ابن سبعين ذاك الكاذب الفند ولا ابن سينا وفارابيه قدوتنا ولا الذي لفصوص الشر يستند مؤسس الزيغ والإلحاد حيث يرى كل الخلائق بالباري قد اتحدوا معبوده كل شيء في الوجود بدا الكلب والخنزير والأسد شي أقولين شي دكاري دا ألدي دا أبن بوتنشين ما هو كتي أه؟ to ire-iren waɗannan suke cewa Allah yana ko'ina, amma yanzu fa za ka ji wasu daga cikin ash'ariyawa ko mutasha'ira muta'ash'ira ba su san me ma ash'ariyancin ba sai suna cewa Allah yana ko ina ba aqida ash'ariya bane su aqida su Allah baya ko ina duk da su ma akwai nau'i na ilhadi cikin wannan magana daga cikin su akwai wanda yace Allah laysa kharijal kauni wala a'lahu wala asfalahu wala an sharqihi wala an gharbihi wala an janubihi wala an shimali ya ce Allah baya cikin duniya baya sama baya ƙasa baya gabas baya yamma baya kudu baya arewa shi wani ya ce da za a tambaye ka a ce waye ya fi iya kowa siffanta babu in ka kawo wannan misalin kaci ka zo na ɗaya abu a ce gashi nan yana nan amma baya sama baya ƙasa baya ciki baya waje baya gabas baya arewa baya kudu baya arewa babu ke ko ba haka ba to don haka a aqida ta ahli sunna aina Allah fi sama to su a gurin ash'ariya ka tambayi aina Allah ma kai laifi ko kun sa wanda suka kafurta ibnu taymiya dan ya ce Allah yana sama kama dan Allah Allah yana sama waye ya faɗa eh waye ce Allah yana sama Allah a amintum man fi sama to baban mutum ne a saman ko Allah am amintum man fi sama in yakhsifa alaykum al-ard fa idha hiya tamur eh ar-rahman 'ala al-arsh istawa zamu zo mu magana kan wannan sifa ta ulu so dan haka sai yace la tahsul mablagh dhatihi abadan wala yahwihi qutru makan wannan muke magana dai ce wala yahwihi qutru makan yan bid'a na cewa Allah bai da makan ai qutur nahiya ko to amma shi nan abin da yake nufi babu wani guri da yake kunsar Allah shi Allah ya fi ƙarfin sama ta riƙe shi ya fi ƙarfin ƙasa ta riƙe shi ya fi ƙarfin al'arshi ya riƙe shi bal shi ke riƙe da al'arshin dan shi qayyumus samawati wal ardina ne dan shi al-qayyum ne yana tsaye da lamarin komi shi ke riƙe da komi inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula Allah shi ke riƙe da sama da ƙasa don kasumi don kasu gushe wala in zalata in amsaka huma min ahadin min ba'di inda sama za ta kwace ba mai iya rike ta in ba Allah ba to shike rike da sama da ƙasa don haka ba wani guri da yake kunsan Allah da ma'anar in ba wannan gurin to Allah zai buƙaci wani gurin da a'a shi Allah bai da buƙata gurin al'arshin da ya daidaita a saman shi daka uluwun Allah uluwi ne mutlaq an fahimta ko salaf sun haɗu akan cewa Allah ta'ala ya ba'inun an khalqihi sama yake da halittun shi daka shi ba sama ta ɗauke shi ba ba ƙasa ke rike da shi ba kai yanzu misali in kana ina saman kujeran nan kama maye ne ka zare ta zan faɗi sai ita ke rike da ni to shi Allah subhanahu wataala kar ka sake ka kawo wannan a tunaninka dan an ce ya daidaita sama al'arshi ba al'arshin ke rike da shi ya ga dama ya daidaita saman al'arshi kuma daidaituwar da ta dace da girman shi wadda ba mu san yaya take ba to da ka cewa la tahtawihi kamar yadda mai tahawiya ya kawo ko al-imam tahawi sai la tahtawihi al-jihatu sit shi ma an yi maganganu kan wannan wannan masala amma dai a hakikanin gaskiya abinda shi tahawi ya ambata da abinda wato al-qahtani ya ambata haka ne cewa sama ba ta rike da Allah ƙasa ba ta rike da al'arshi baya shi ne la la yahtawihi qutru makani ba an ba ba irin yanda yan bid'a suke cewa ba dan su kore ma Allah uluwi su kore wa Allah istiwa'i sai su ce wato ainihin baya ko ina Allah yana sama idan cewa jiha ne baka cewa Allah bai da jiha Allah yana sama amma ihtiwa a ce jihar ita ke kunshe da shi kamar yadda in ka shiga daki dakin yami ya kunshe ka ya lullube ka to shi Allah ba abin da ke lullube shi ba abin da yake kunsar shi shine yake nufi a nan gurin ka game don ka gane sifofin Ubangiji ba ɗaya suke da sifofin halittu ba. Wa huwa al-muhitu bi kulli shay'in ilmuhu Allah shine wanda ilimin shi ya karaɗe dukkan komi komi Allah ta'ala yana sanar da shi min ghairi ighfalin wala nisyani ba tare da gafala ko mantuwa ba wa ma kana rabbuka nasiya Allah ya san komi kamar yadda cikin suratul mujadala ko Allah ta'ala ce alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawm al qiyamah wallahu ala kulli shay'in 'alim wa bi kulli shay'in 'alim kaga Allah ya san dukkan komai wanda ya ce wa inda hu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ardi wala ratabin wala yabisin illa fi kitabin wala yabisin illa fi kitabin mubin laka Allah ya san dukkan komi min ghairi ighfalin wala nisyani man za yukayyifu zatahu wa sifatihi waye ya isa ya kayyafa wato ya san haƙiƙanin zatin Allah da sifofin shi ba wanda ya san wannan wa huwa al-qadimu mukawwinul akwani shine wanda yake na farko mai kawwana duniya wanda shi yake gina ta shi yake gudanar da lamarinta komai da kake gani Allah ke tsara shi wannan rububiyya kenan to cewa al-qadim baya cikin sunayen ubangiji al-qadim duk da galibi masu cewa al-qadim suna nufin al-awwal ne sai dai abin da yafi a ambaci Allah da abin da ya ambaci kanshi dan ababun al-asma wa sifat babu ijtihadi abin da ya tabbata kawai shi za a ambata ko da a ce alkadim yana da ma'ana irin ta'awwal amma ka san dai kalma ko lafazin da Allah ya amfani da shi ya fi na wanda kowaye zai kawo musamman kuma tunda alkadim za a iya kawo salbiya a ciki tunda da abin da aka ce kadim ne kishiyar hadith kadim da dadde ko yanzu wanda yake ya girme ka sai a ce aqdamu minka tsoho sai a kira shi kadim eh hatta adaka al'urjun al-qadim suna kawo wani yanzu ko cikin mutane aka ce wannan qadim ne qadim ne saboda yana da shekara 80 to shekara 90 da ta wuce qadim ne shi ba a yi shi ba ma ko shekara 80 din da ta wuce kaga lokacin da aka haife shi hadith ne kaga me kenan akwai nau'i na samun sabuntuwa cikin sunan al-qadim amma al-awwal tunda annabi ya fassara shi da cewa laysa qablahu shay' shine ya cancanta a ambata to daka anan gurin aka iya cewa huwal karimu ko mukawwinul akwani dan a kubuta daga wannan lafazi na alqadim duk da an samu dama daga cikin malamai sun ambace shi amma ba da ma'ana ta kasancewar yana daukan hadisan ba subhanahu malikan ala al'arsh istawa Allah subhanahu wa ta'ala tsarki ya tabbata gare shi shine mai mulki wanda ya daidaita alal arshi stawa wanda ya daidaita a sama ala arshi mulkin Allah ta'ala shike mulke da dukkan komai wani gurin zaga an kawo shi mai mulkin ranar sakamako maliki yawmiddin ko limanil mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar lokaci kaza an ambaci Allah yana da mulkin sama da ƙasa lahu mulku samawati wal ard lokaci a hada da komi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma lahul mulku wa lahul hamd lahul mulk al mutlaq duk wani abu da ka sani Allah ke mallake da shi sanan lokaci kaga an kawo Allah ya kan bada mulki qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha Allah kan tsamma mutum wani dan mulki na duniya wanda shi yana da haddi yana da lokaci yana da rauni yana da kaza amma mulkin Allah shine cikakken mulki alal arshi stawa Allah ya daidaita sama ala arshi daidaituwar da ta dace da girman shi shi ma zaka kore ta kayifi zaka kore ta azili zaka kore tashbihi zaka kore ainihin wato ta'wil wanda shine na hudun da ba mu ambata ba da su tawili shine ash'ariyya suke yi su waɗancan sun kore su ne jahamiyya waɗannan sun kamanta su ne karramiya wannan sun daidaita karramiya da ainihin rafidiyya waɗannan kuma sai suka lankwasar da kalmar daga zahirinta sun yi ilhadi walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malu ala ce istawa ala su suka ce istawla ake nufi ba istawa ba aga istawa ya daidaita wanda istiwa yakan zo da ma'ana uku cikin alqur'ani idan yayi ta'addi da ainihin wato ala ma'anar shi shine irtafa irtafa wa sa'ada wastaqar shine ala kamar faɗin shi litastawu ala zuhuriha kaga zama saman me saman abun hawa wastawata ala aljudi jirgin ruwan annabi nu ta daidaita ta tsaya a saman wani dutse mai suna judi wannan a cikin makhlukat ne zaka kamanta yanda suka suka zauna ko suka daidaita ko amma istawa alal arshi suka ce ya daidaita sama al arshi ba ka ce ga kalan daidaituwar ba dan baka ganshi ba subhanahu wataala yanda yake daidaita sama al arshi din sannan istawa idan ta yi ta'addi da ila tana ba da ma'ana ta alkasdu nufi wanda ya ce sun mastawa ilas sama'i fasawahun na saba'a samawat sannan in istawa ya zo bai yi ta'addi da kowane harafi ba ma'anar shi a istikmal cikar abu da ainihin kammala shi falamma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma yani wa kamula wa nadija atainahu hukman wa ilma an fahimta ko to anan istawa alal arshi ma'ana ta farko ne irtifa'in Allah yana saman komi saman sammai saman al'arshi amma ya daidaita akan al'arshi daidaituwar da ta dace da girman shi ba irin daidaituwar da zan zauna in dafa kujera in kafe kafafuwa na a'a shi Allah karka kawo wannan amma ya daidaita daidaituwa ta ɗaukaka a saman al'arshi din amma baka sanya ya daidaita ba wal kaifu majhul an fahimta ko tabayyib ash'ariyya su sai suka yi ta'awili sai suka ce ba daidaituwa ake nufi saman al'arshi ba ba ana nufin yana saman al'arshi ba ana nufin istawla wa ghaliba aw ghalaba ya ci galaba sai salamu suhaimi yace jahilai inda sun san munin kalmar nan eh da sun san munin kalmar nan da ba su fade ta ba saboda an ce ya ci galaba kan wa kenan kamar suna rikici da wani ko to waye zai rikici da ubangiji subhanahu wataala waye zai rikici da Allah subhanahu wataala to kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata fa subhanallahi rabbul arsh rabbil arsh amma yasifun haka Allah ta'ala shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a cikin komi nashi ba su da hujja na cewa istawa istaula take babu a lughal arabiyya babu a qur'ani babu a sunna sai wani baiti na ƙarya da shaidan yi musu wai suka ce qadistawa bishrun ala al-iraqi biduni harbin wa duni menene ihraqi ihraqi dami ko na abu makama suna kawo ajazul baiti din da wasu lafuzza mabambanta istawa bishr ma'ana galaba ala al-iraq kaga wannan ba a san shi ba a larabci baitin ma ba a san waye yi shi ba baiti ne majhuli suke hujja da shi yayin da zancen istiwa'i ibn al-qayyim yace mu muna da dalili dubu daya yace kai ba dubu daya ba ma dubu biyu ku fito a tattauna suka ki so ba su da hujja sai wancan baita mu muna da ayoyi gurare bakwai Allah yace ya daidaita sama ala arshi da wannan lafazin cikin suratul a'raf cikin suratul yunus cikin suratul ra'd cikin suratul taha cikin suratul al-furqan cikin suratul sajda cikin suratul hadid duka ya bayyana ya daidaita sama al'arshi ya ce yana sama ya ce umarnin shi na zuwa daga sama har ma an za ka yi addu'a ka ɗaga hannu sama kuma dukkan manzanni sun yadda Allah na sama wal mursaluna jami'uhum ma'a kutubihim qad sarrahu bil fawqi lirrahmani wa haka lana ijma'ahum shaykhul wara wad din abdul qadir al jailani inji ibn qayyim cikin nuniyar shi wa hawa jami'al mulki was sultani Allah ya tattaro dukkan mulki da dukkanin iko da jagoranci duka na Allah ne da abin da kake ganin naka ne a aro aka baka asali mulki da mallaka ta Allah ce dukiyarka da rayuwarka da komi naka mallakar Allah ce shi yasa ai inda zaka gane kai din baka mallake da kanka da zaka kashe kanka jahannama zaka tafi ko ba haka ba da kaga dama da kaga kenan ba naka dukiyarka da zaka zo ka banka mata wuta sai amma uquba kai ka neme ta ka sha wuya amma ba taka bace yasa cewa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi wa atuhum min mali llahi alladhi atakum ashe dukiya almalu malullah shi yasa da ka mutu sai ka ji dukiyar ta koma hannun Allah ya ce ku bawa na sulusi ku bawa na rubu'i danka ko she ko tsinanne ne ba shege na abin ko katsi ne mai albarka ka kore shi da an mutu ya dawo za a bashi za a bashi kaga inda naka ne sai ka ce wa na kar a bashi ko baka da haƙi wa ce ka haife shi to dakan mulki na Allah ne subhanahu wa ta'ala iko na ubangiji ne shi sa duk wanda zai yi amfani da mulkin shi abin da ya ga dama to ya shiga gonar Allah Allah sai ya karya shi sai Allah ya ya tabar da shi Allah ka tsare mu da mun so mu kai habaiti na 50 din na amma saboda lokaci mu bar shi sai mu tashi na 47 ko za zai wato wani kalan waiwaye ne zai koma kan zancen alqur'ani wa kalamuhu alqur'anu anzala ayahu wahyan ala almab'uthi من عدنان سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله راتونا أكون يا مكتب